إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى قوديادي قدر تامنا حدوى أولا يمتنا لتنين أيو من أشرين دا بير قوتنا شعبان shekara ta 1446 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace wa 24 watan biyu miladiya na 2025 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai zamanto mana darasi na 19 a cikin littafin tathirul janan wal arkan an darani shirki wal kufran malam yana mana jawabi akan abin da ya shahi tauhidul asma'i was sifati kadaita Allah subhanahu wata'ala da dayanta Allah subhanahu wata'ala da tsarkake Allah subhanahu wata'ala a cikin sunayen shi da sifofin shi babu wanda yake tarayya da Allah a cikin sunayen shi shi yasa yace hal ta'lamu lahu samiya ka taba ji dishe gantakar da arnacin da ake wani mai suna Allah babu sannan kuma ubangiji ya siffanta da sifofi waɗanda suka dace da girman shi sifofi waɗanda suke na kamala wanda babu wani naƙasu ko wata tawaya ko wata kasawa ko gajiyawa a tattare da Allah subhanahu wata'ala shi yasa dukkan wani abu na cikar kamala to ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala kuma duk wanda ba ubangiji ba kuma kowane ne za ka samu cewa ɗabi'an shi da yanayin shi da yadda yake to akwai kasawa a cikin al'amarin shi shi yasa ba haushe yake cewa ɗan adam tara ne ko baya cikawa goma duk yadda za a riƙa yabo ana cewa wani kaza wani kaza wani kaza a daidai lokacin da kuma tabbas za a samu wani gajiyawa tare da shi wanda yake nuni akan cewa ɗan adam ne to za mu tashi daidai inda malam yake mana bayani akan abin da ya shahi cewa wal hasilu annana la nata'adda al-qur'ana wal haditha yace duka sifofin da Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mishi a cikin hadisai ingantattu to mu wannan mun yi imani da su saboda dama daga nan ne ka'ida ta al-asma'u was sifat ko ya zamanto sunan da Allah ya ma kanshi ko manzon shi ya mishi ya yi bayanin shi in ban da waɗannan masdar guda biyu ba a ciro sunan Allah subhanahu wata'ala daga ko'ina to shi ne mala yake cewa diyan da wani mai tawili zai yi tawili mai tawili ka jirkita magana ba a kan haƙiƙanin abin da take ba sai ka awwala ta kamila ta wani abu daban mala ya ce diyan da wani mai tawili zai tawili mu dai walhasilu abin da muke kai annana la na ta'addal ƙur'ana wal hadisa ba ma tsallake ƙur'ani da hadisi kenan ba za mu bar ƙur'anin maganar da ya zo a cikin ƙur'ani ba da maganar da ta zo a cikin hadisi mu je mu kama maganar wani bayayuwa sannan yake cewa la nu'awwilu sifatillahi alwaridata yake cewa fil wahyaini ba ma tawilantar da sifofin Allah subhanahu wataala waɗanda suka zo a cikin wahayi guda biyu ƙur'ani da hadisi ya ce bi ta'awilatil jahamiyyati wal mu'tazila a dalilin tawili na mu'tazila a dalilin tawili na aljahamiyya wani a tunanin shi ya ce kaza ba ma barin na Allah mu je zuwa ga wani saboda tunanin wani kawai male ce innal yada bi ma'anan ni'ma kaga me suke cewa da Allah yake cewa yadullahi fawqa aydihim ko sai suke cewa ai hannu ba hannun ubangiji ake nihi ba suka ce ana nihin ni'imar Allah to idan ka ce ni'imar Allah ana bukatuwa zuwa ga dalili Kur'ani ko hadisi wanda yake tabbatar da ni'ima ake nihi ba hannu ba shine ba amma tun da babu sai ka bar shi a yanda yake shi ubangiji ya ambata maka cewa laisa ka mislihi shay'un sai ce amma wa huwa samiul basir yana ji yana gani abin da ya tabbatar wa kanshi ka tabbatar mushi da shi amma yaya abin yake baka sani ba me yasa baka sani ba saboda Allah bai maka bayanin shi ba manzon da Allah ya turo bai bayani ba tun a wancan lokacin haka kowa ya gum abinda Allah ya tabbatar wa kanshi na suna ko sifa kowa ya yarda yaya abin yake babu wanda ya sani ko ba taba samu ba sama da sahabi dubu ɗari wani ya yi tambaya akan cewa yaya abin nan yake babu saboda an san inda aka tsaida ka shine ka tsaya akan kayar da yana da yaya suke wannan ko ba a tambaye ka ba shi yasa aka ce maka laysa kamislihi shay'un to kaga awwala hannun ubangiji da cewa ni'ima ce wannan tawili ne malacin walistiwa'u bi ma'ana alistila'u da istiwa na ubangiji ar-rahmanu 'alal arshi stawa suka ce al'istaula idan ka ce al'istila kuma kamar kun yi rigima ne da wani ka amsa da wa Allah ya rigima babu Allah shi ne badi'u samawati wal ardi an na ya kunu lahu waladun walam ta kun lahu sahiba subhanahu wa ta'ala malici wal wajha bi ma'ana zat Allah ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukm wa ilayhi turja'un suka ce huskar Allah ba ana nihin huska ba suka ce ana nihin zati ana suka samu wannan babu dalili abinda Allah ya tabbatar wa kashi ka tabbatar mashi ba ruwanka kai bautan Allah kake ba kai bane zaka ce a bari mu shirya mu gani abu kaza kamata ko bai kamata ba a daidai lokacin da kake ga kaza bai kamata ba a wajen wani kuma ya kamata tunda ma'auni na hankali kuma kowa irin nashi kuma kowaye kai kayar da akwai wanda ya hika hankali to da nawa za a yi ki da naka ko da nashi ko da nata ko da nasu ko da namu kowa a jinan shi ƙur'ani da hadisi akan sahabban sahabban akan fahimtar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malice war rahmata kuma suka fasarta wai rahama ta ubangiji da yake cewa inna rahmati wasi'at kulli shay afwan wa rahmati wasi'at kulli shay fasaktubuha lil ladina amanu har zuwa ƙarshen aya to wannan rahama suka fasarta shi da cewa ai at-tafaddul wai fifiko ko kuma wani baiwa maimakon su ce rahama suka ce a kyauta ko kuma tafaddul yani at-tafadduli shine kaman ka ce wani kyauta kuna makamancin wannan suka ambata shi da cewa rahama ba rahama ake nihi ba saboda wai an wasafta adam da cewa shi ma bil mu'minina raufur rahim kamar makaranta a baya sannan wa nuzulahu bi ma'ana nuzuli amrihi aw rahmatihi mazala ba ce ba yanzilu rabbuna ubangijinmu yana sabkowa can kuma Allah ya kita waje a rabbuka wal malaku saffan saffa suka ce wannan zawwa suka ce a ya za a ce Allah yana zawwa suka ce baya yi wa haɗa a hankalinsu ba suka ce wai ma'anar zawwan sabkowan ubangiji suka ce ana nihin sabkowan al'amarin Allah ko kuma rahamar Allah subhanahu wata'ala wai duka ana taɓa ƙuriya za a kare girman Allah ne ina malam kaka ba kanka waɗa kai ƙin mi a bakin wa kake mi ka sani wa ma utitu min al-ilmi illa qalila dan wani dan dan dan wuri ne wata ilgaye muna ce kake kake kai kawo a saman ta ba abin da ka sani amma cikin duniyar da kake rai a cikin ta ba abin da ka sani da haka abin da yake wajibi ga mutumin da yake mai imani abin da Allah tabbatar wa kashi manzon shi tabbatar mishi kai ma ka tabbatar shi kai kahi manzon Allah imani ne ko kuma kahi manzon Allah sani ya kamata shi yasa duk mutumin da zai zo da wani aiki kagegge bid'a to yana faman cin gyaran Allah da manzo ne addinin kuma nawaye na Allah ne aw malaikati ko kuma su ce ai nuzul inda ake ni ana nihin sabkowan malaiku duka waɗannan maganganu na irin na in bid'a na tawili wanda babu wani dalili da yake tabbatar haka abinda Allah tabbatar wa kanshi ka tabbatar mishi malici wa ma ashbaha zalika min at-ta'wilatil fasida da abin da yake kamanceceniya da haka na daga tawilance-tawilance irin na wanda yake lalatacce na banza a tabi'ati au annabi'ati min manabi'il falsafati wal hawa wanda ya samu asali wanda ya bubbugo daga mabubbuga ta falsafa sannan kuma da abin da ya shayi son zuciya son zuciya ne kawai kaga baka yi manzala imani ba baka isa kawai haka ba in kawai haka kuma akwai matsala eh sai da ce tuwa ne ya cire saboda manzala huwa atqana lillah yayi kowa tsoron Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam sannan bayan shi kuma sahabban da suka biyo bayan sun yi kowa fahimta addini duk yanda zaka fahimci wani abu a yau ba kai ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su sun yi an gani an gode ne ko ba ka ba Allah ya ce aikin da suka yi mun gode musu mun yi godiya ga aikin mun yi amsa mun yi rahama a gare su mun amshi tubansu duka su waye su sahabbai to kaga ga kuma yadda suka fahimta babu wanda ya ce a abinda ake da annuzulu ba nuzulullahi ana nihin nuzulu rahmatihi ba wanda faɗa haka kenan wajibi ne mutum ya tsaya daidai inda ka tsaye da shi wannan kuma dama shine bautan Allah daga lokacin da kace a bari in kawo tunani na a mu ai ba haka muka saba ba ko kuma a ba haka ake faɗi ba wannan ba dalili bane na addini malace min manabi'i al-falsafati wal hawa daga irin abin da ya shafi mabubbuga na maganganu na na, na falasifa masu ilimin ilmul kalam a bar magana Allah a shiga wani lissahi na kwakwalwa karshe sai a bar Allah gaba daya philosophy ba haka bane a ce maka itinanin kaza to duk abin da baya ganuwa baya tabuwa baya wane ne a ce ka kaza babu shi ko kuma karshe dai za a kai ka a jarrade ka a maka a sirbe ka daga cikin imaninka Allah kiyaye wal hawa da son zuciya wani abin son zuciya ne Allah ya ce wa kake jira kuma ya faɗi ka yarda Allah ya faɗi baka yarda ba wa kake jira ya faɗi ka yarda ka kashi ka shiga hayaniya malaci tilka ta'wilatu lati ta'ulu bil insani ila al-kufri kaga waɗannan tawilin wannan shine yake kai mutun zuwa ga abin da ya shafi kafirci gaba ɗaya ma sai ka bijirewa Allah subhanahu wataala wa taj'alu shari'ata yake cewa ul'ubatan bi aidil mubdilin sannan kuma shari'a ta zamanto wani abun wasa a hannun waɗanda suke malalata wal haddamina da waɗanda suke masu rushewa akwai irin su tewa in yaga kana kokarin bin Allah da kaffa kaffa da dokokin Allah so yake ka lalace ya za ai hayaniyar da yake sama kai ma ya dora ka kuta hayaniya saboda me saboda duk mutumin da yake mutumin banza in yaga mutumin kirki yana aikin bautan Allah kumci yake ji yana jin damuwa shi yasa Allah ce akan kahure wa dulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a yanda suka kafirce ina ku kafirce ku haka sai ku zamanto daya ai tahiya daya wannan shine gurin duk wani mutum lalatacce sannan haka in ka shigo farfajiya musulunci a karan kanta mutumin da yake aikata aikin banna dan ya budawa wani ya sayo shi a cikin aikin bannan na abu ne mai sauki ba haka bane yanzu mutanen da suke shan kayan maye ai kaga akwai su da ni akwai su da dankon zumunci tsakanin su sai ga karan sigari guda wanda ya tsotsa ya ba ma wannan wannan ya tsotsa ya ba ma wannan bisa jin kaman abin kazamta banda abin da ya sha haramcin haka irin wannan abin da ake ja na shisha sai ga mutane sun zo sun kewaye sun yi wuri-wuri da idanu wannan ya ja ba wannan wannan ya ja ba wannan wannan duka iya daga cikin abubuwan da za ka samu waɗanda suke kan wani hanya na ba daidai ba za ka suna taimakawa junansu to a irin wannan kuma in aka ga wani mutumin kirki to fama ake ya za a haroto shi a jayo shi to akwai waɗanda su 'yan a rushe ne kawai ya zai a rushe in aka rushe to magana ta rige ta gane Allah kiyaye to kaga addini in ya zamanto tawili za a yi to kaga shari'ar za ta zamanto kamar wani kayan wasa sai wani ci amu mun yarda kaza wani ci amu mun yarda ba to ba yarda ka ake ne ko ko kin yarda ka a bi ne za ka yi abinda Allah da manzon shi suka ambata abin bi shine abinda za ka bi Allah shiryar da mu malik ya ce bi haisu innahu la yuridu mubtilun أن يهدم عقيدة أو حكما شرعيا إلا وقد أتى من باب التأويل مالتي بحيث تحنير دا إنه للي يند لمرين يكي لا يريد مبطل باب ونملالاتي da zai so an ya hadima aqidatan zai so rushe aqida aw hukman shar'iyyan ko rushe wani hukunci na shari'a ta wace hanya zai zo illa wa qad ata min babit ta'wil ta babin tawili zai zo sai ce a aiku dubbu ku gane ba ne ba iliminku ne kaɗan ka gami zai tawili zai ce maka ga ayafa ga hadisi ga abinda sabai sai gane sai ce a ba haka ake nihi ba a iliminku ne kaɗan sai shiga mi sai shiga tawili da aka duk wanda zai rushe wani hukunci na shari'a za ka samu mai kawai jidali ne jidali ne da jayayya da zawwa da abubuwan da bayyada wasu magabata a kai na kwarai in ku iya da magabata to magabata ne na banza ya lalata sunan Allah ya lalata sifar Allah subhanahu wataala da sunan wai yana tsarkake Allah subhanahu wataala kalla yaushe aka yi ka zaka tsarkake Allah dama tsarkake yake abinda zaka yi kawai bi ne zaka yi mal yace illa wa qad ata min babi ta'wil yace wa kafa bi hadha qubhan wa dalalan yace ai wannan ya isa kayan kayan muni qubhan kenan sannan kuma da kayan bata ya zama to mutum addinin ka duka tawili ne a ce maka ubangiji ya daidaita akan al'arshi daidaita da tardace da girman shi Allah ya hodi manzala sallallahu alaihi ya hodi Abubakar ya hodi Umar ya hodi Usman ya hodi Aliyu ya hodi duk wani wanda ka san dajin tabarakallah a cikin wannan al'umma ya hodi haka nan sai kai ka zo ka ce ai amma Allah waje a ayya za a ce kaza dole sai dai kaza jahilci ne da san zuciya mal ya ce wa ala atiqadi ma wasafa Allah bihi nafsahu akan kuduri da aqida ta abinda Allah ya wasafta kanshi aw wasafahu rasuluhu ko kuma abinda manzon shi ya wasafta shi da shi sallallahu alaihi wasallama bima ata fil qur'ani wal ahadisi sahihati na abinda yazo a cikin alqur'ani da hadisai ingantattu min ghairi tamthilin ba tare da kwatantawa ba wala takyifin ba tare da nunawa ba wala ta'dilin ba tare da wohintarwa ba wanda mun gansu a baya tamthil kace na ubangiji kamar na wane yake subhanallah shi kuma Allah ce laisa ka mislihi shay ba wanda yake kamancece na Allah idan Allah tabbatar wa kanshi sifa kaza Allah tabbatar wa kanshi hannu to kakka taba kutumta hannun ubangiji da na wani saboda mi saboda laisa ka mislihi shay'un Allah ya ce yana ji yana gani ba za ka kwatanta da wani ba saboda laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir tamsil takyif kuma shine kaif kamar abin yayi ki ka nema a maka bayanin cewa yayi ki ma wannan ya bar ya bar hanya addini ba a bukatan wannan kawai abinda aka faɗi maka kawai yarda za ka a cikin babi na al'asma'u wa sifat babi na sunayen Allah da sifofin Allah gum ake yi abinda Allah ya faɗi mun yi imani abinda manzan da Allah ya turo ya faɗi mun yi imani bayan shi babu wani wanda zai ƙara wani bayani ba za ka ce bai kun gano abu ka zama sunan Allah ne abu ku isa ba sunan Allah dole imma immal kitabu wa imma as-sunnatu sahiha to shine malaka ne yake cewa wala takif wala ta'dil ko kuma kulalata yanzu abin da suke cewa yadullahi suka ce ai rahmatuhu kaga ta'dil ne sun lalata sifa wanda Allah tabbatarwa kanshi da kanshi sai ce ai ba a ce kaza ba ya za a ce kaman girman Allah ce yana da kaza kaga ka saba kwalloka kai kuma kwalloka da tici abinda ake son kwalloka ta bi ba ta kirkiro wani abu ba malike cewa maza asrur rasuli sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim min al a'immatil mu'tabarin malike cewa ya shude zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai ya shude zamanin tabi'ai ya shude zamanin da suka biyo bayan tabi'ai sun shude min al a'immati daga cikin jagorori al mu'tabarin waɗanda duniya ta yarda addini ya yarda da cewa malamai ne ba yau ku ci ku ba mu masu kare intarinsu da maslaharsu da abin da suke samu a masu ƙoƙarin kare addinin Allah da gaske wannan duk sun shuɗe amma akan me suke akan cewa sifofin Allah da sunayen Allah Qur'ani da sunna kawai babu wani ƙarin bayanin malam wani ko ƙarin malam sai dai maka bayanin cewa a daidai nan ake tsayawa shine bayanin da zai maka to kuma kaga anan wannan shine abin da yake madmun na alqur'ani wa sunna qur'ani da hadisi kuma daga nan ne mabugan addini duk abin da zaka dauka da sunan addini dole ya zamanto daga wannan shi nan ne tushen nan ne manba karka ce a mu haka muke yi a anguwan nan yanzu kai ka yarda gobe kiyama ka je ka tsaya Allah ce maka me yasa kai kaza ka ce me sunan anguwan nan share zauna a ce share zauna kuke yi kai ka faɗa ka Allah saukar da ƙur'ani a cikin shekara 23 ya aiko da manzo ya yi shekara 23 yana ta bayani dare da rana tahiyar shi da zaman shi da shirin shi da maganar shi da kasuwancin shi da zuwa wajen yaƙi shi da bulaguran shi da komin shi duka addini bautan Allah ne shi kenan kawai sai ka zo kai gum kawai yadda kaga ana yi haka za ka yi kaga na tabbas akwai tabewa Allah kare mu to kaga wannan aqidar akan ta manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine asali dama akan ta sahabbai suke su ne manzala ya karantar da su akan ta tabi'ai suke su ne waɗanda sahabbai suka karantar da su sannan kuma tabi'u tabi'i na waɗanda kuma tabi'ai suka karantar da su duka akan haka suke cewa sunan Allah sifar Allah gum ake yi Allah da manzan shi suke bayani kowa bi maliki cewa kal min al wa tabi'ihim da ma wanda suka biyo bayan su min al a'immatil mu'tabarin daga cikin malumai yardaddu a duniyar musulunci kamar wa maliki kal imami abi hanifata abu nu'man kamar al abu hanifa ɗaya daga cikin ahadu a'immatil mazahibi al arba'a ɗaya daga cikin waɗanda suke mazhabobi guda hudu abu hanifa da kuma shi na farkon su bayan shi malai ya ce wal imam shafi'i da imam shafi'i muhammad ibn idris shafi'i wanda Allah ba shi kaihin kwakwalluwa da kaihin basira duk abin da ya kalli harrace shi in ya kalli abu kawai harrace shi ya zai ta sayi littayin ka yana dudduba haka yana haka kawai ya kurbe shi gaba ya harrace shi shi yasa suke cewa daga cikin tarjamar shi idan ya zo sayan wani littafi to sai dai a ce mashi wannan littafin sunan shi kaza ya ƙunshi bayani kaza da kaza da kaza da kaza an ya maka sai an bai maka ba kuma kai gaba in ba aka ba aka bashi yana dudduba haka ya koma gehi yanzu har ta littafin ya gaba muwatta ta imam malik lokacin da imam malik yake tambaye shi ka san ka san almuwatta yace cikin dare bakwai har ta sun kuma mai littafi ne fa ya ƙunshi hadisi masu yawa kuma abuwab daban-daban kitab daban-daban kitabu tahara kitabu salat kitabu sawm kitabu zakat kitabu duka waɗannan abubuwa na fiqh duka suna ciki kuma hadisi ne kuma da fiqh shi Imam Malik a ciki a cikin dare bako harrace da Qur'ani ce harrace Qur'ani tintini tun iya shekara takwas ya harrace Qur'ani to waɗannan duka aqida su kenan wanda sun karantu haƙiƙanin karantuwa kuma duniya gaba daya ta yarda akan cewa malamai ne ba kai waɗanda gaji wal'imam malik da imamu malik imamu daril hijira imamu malik da ake can malikiya malikiya malikiya yanzu duk wanda suke da'awar malikiya na in za su bi aƙida ta imamu malik to ahalussunna ne suma ahalussunna ne sai dai su bi shi a ɓangaren fiƙihu a ɓangaren aƙida kuma ya simi sai su bi a sha'ira maimakin su bi imamu malik a ɓangaren da shi aƙida saboda aƙida su duka ɗaya ne imam malikiya shafi'iyya hanafiya hanbaliya duka aqida su iri ɗaya ce babu zance a ce maka mu malikawa ne a in dai ba malikin kirki ne kai to ahlus sunna ne ahlus sunna da a yau ana ake ce musu ƴan izala ahlus sunna mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mi mazalla ya zo da shi ya sahabbai suka yi bayani mun tsaya na duk abinda wani zai kawo ya kago daga baya abun ba da mu ba shi yasa zaka ga ahlus sunna babu zancen a kirkiri wani aiki sabo a babu shi in kaga an yi shi to dama a cike yake ku ne buku san shi ba an binne shi shi yasa manzo ke cewa man sanna fil islam sunnatan hasana duk wanda ya sunnanta wani abu kyakkyawa a wuri kaza sunna kaza an binne ta murs babu ita kuka yi karatu kuka farfado da ita kuke aikatawa kuma al'umma ta dauka to kuna da kamashin duk wanda ya aiki da wannan ibadar har zuwa tashin kiyama to shine malik ya ce da imamu shafi'i da imamu imamu malik ya ce wal imami ahmad ibn hanbal da imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jamaa da imamu bukhari da imamu muslim da imamu tirmizi da imamu nasa'i da abu dawud da imamu sauri ibn uyayna wa ghairihim min al muhaddisin wal fuqaha al mu'tabarin yace kai da ma wasu waɗanda ba waɗannan ba na daga malaman hadisi da malaman fi'ihu wanda duniya ya ta yarda cewa malamai ne ulama ne rabbaniyin malamai ne na Allah duka aqida su gina ba wani abu ne sabo a bal inda ma cewa aqida ta asha'ira da ake taya akai shine wani abu da yake sabo to wannan duka ga abin da ga inda suka sa gaba maliki ta wa ghairihim min al muhaddisin wal fuqaha al mu'tabar yace was sufiyyatil muhaqqiqin au almuhiqina wasufiyati da wani kaso daga cikin sufaye almuhiqina waɗanda suke tabbatattu a harakan sufanci ba irin sufancin yau ba ba irin sufancin yau ba farkon mustalah na sufanci shine kawai gudun duniya ka tattare ka tattare wa lahira kawai abin da shi alaka da duniya zamanto kana tsantsaninta kana gudunta wannan shine sufanci ba irin sufayen yau ba waɗanda su abinda ma suka shahara da shi neman duniya da tara duniya da yi wa Allah da manzan shi ƙarya don neman duniya to shi ne ma yace wa sufiyati almuhiqina kamar wa yace kal junaid kamar al-imam junaid wannan sufi ne sufi ne kuma ahlus sunna ne me sufi a sufi anan zahid mutane ne masu tsantsanin duniya masu gudun duniya al'allama ibn ibn taymi Allah ya rahama a gare shi yayi maganganu ne yabo akan shi banda shi ba da sauran da yawa daga cikin malamai suke na sunna sun yi maganganu masu kyau akan junaid duk da cewa sufi ne amma sufancin shi ba irin wannan sufancin ne bane ba na wannan hayaniyar na wahdatul wujud da cewa kowa Allah ne da cewa kaza da cewa kaza ba irin wannan bane ba iya da maganganu da yake cewa kullu uruq yace masdudatun shi junaid yake cewa duk wata hanya toshashiya ce an toshe ta yace alal khalqi akan bayi illa man iqtafa atharar rasuli sallallahu alaihi wasallama in banda wanda ya bi abinda manzo Allah ya zo da shi sannan kuma wa atba'a sunnatahu ya bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya lazimci hanyar da manzo Allah ya karantar inji shi Junayd yace fa inna turuqal khairi saboda hanyoyin da suke na alheri yake cewa kulluha gaba dayanta maftuhatun alaihi an buɗe wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su amma duk wanda ba manzo Allah ba in ka bi shi ka buga gehe to shine mallan ne kawo misali shi junaid sannan kuma wal jailani abdul qadir al jailani mai littafin al ghunya qadiriya bai san da ita ba shi yan bari na iyaye daga ba suka suka saba suke ta abubuwa kuma tabbas za su yi shari'a da shi a gaban Allah subhanahu wataala saboda sun kawwala mashi sun dora mashi abubuwan da bai faɗi ba littafan shi da rubuce-rubucen da ya duka sunna ce tsantsa a kan yadda manzalla ya karantar da mutane haka ba Allah ne ya yi bakin iyayen shi abdulkadir jilani shi ma wannan sunni ne kuma shi ma aƙida shi kenan cewa al'asma wa sifat a tawakkufu ne za a yi kawai ƙur'ani da sunna za a yi da ma sauran karantarwar da akan tafarkin da ya ta duka akan haka ya ta abdulkarir jilani rahimahullah da da junaid da sauransu malai ce wa abu nu'aim da abu nu'aim sai yake cewa wal lugawiyyin yace kai har da malaman luga ma waɗanda suke al muhaqqiqina masu bin mas'ala sala sala falle falle yace daga cikin su kaman akwai kal khalil ibn ahmad al farahidi wanda ya rubuta ilmul arud wanda duka malamai ne suke aqida su aqida ta sunna bangar asma wa sifat ba su buga gehe ba da imamu sa'alabi wa gairihima da wasunsu waɗanda duka aƙida su aƙida ce lahiyayya wanda ba ta da wani matsalar komi ashe ɓangaren al'asma'u wa sifat bin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar alƙur'ani da hadisi kawai mali ce wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin ƙarshen da'awarmu da kiranmu shine cewa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai nas'alullaha malam marubuce ke cewa muna masu roƙon Allah an yanfa'ana wa yanfa'a ikhwanana almuslimin ya amfane mu ya amfani ƴan uwanmu musulmi bi hadhihi risala da wannan risala da ya rubuta wace risala ce ita ce tadhhirul janan wal arkan an darni shirki wal kufra litana makaranta kenan kuma da izinin Allah an amfana yace innahu sami'un Allah mai ji ne mujibun mai amsawa ne mujibud du'a mai amsa addu'a ne sai ce wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tsira da aminci na ubangiji su tabbata akan jagoran mu shugaban mu jagaban mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in kuma tsira da aminci na ubangiji tabbata akan iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da sahabban shi sannan kuma da tabi'ai waɗanda suka biyo bayan shi da kyautatawa wannan shine karshen wannan littafi na tathirul janan walillahi alhamdu alhamdu wal minna muna masu godiya ga Allah subhanahu wataala abin da ya saura na sauran lokaci kasancewar darasi ne na karshe kenan zamu ji wani dan bayani takaitacce akan abin da ya shahi bayanai ko kuma hukumce hukumce akan abin da ya shahi wata na na Ramadan da yake zuwa insha Allah ta'ala na'am wannan yanke shi sai ka dora samu